ba ana nufin riko ba wato annabi sallallahu alaihi wa sallam yana cewa inna Allah tabaraka wa ta'ala yajlu mu'mina min rabbih النبي صلى الله عليه وسلم يدل المؤمن من ربه حتى يضع كلفه عليه فيقرره بذنوبه فيقول هل سعد ذنب كذا فيقول يا رب اعرفه فيوقفه على ذنبي حتى يضع فيوقفه على ذنبه على ذنبه ذنبا ذنبا فيقول انا الذي كتبتها عليك في الدنيا وانا ارسلها لك اليوم لله الفضل والمنة النبي صلى الله عليه وسلم يبني رانا القيامة Allah tabaraka wa ta'ala zai kusantar da bawansa ya kusantar da shi da shi har sai ya sanya masa suturarsa sai ya tabbatar masa da zunubinsa ya ce masa wane ka san laifi kaza laifi kaza laifi kaza laifi kaza duk Allah ya tabbatar da laifin da ya tabbatar da cewa ya sani laifin sa ne to Allah tabaraka wa ta'ala bayan ya tabbatar da zunubinsa zulma zai gaya maka ni ne na sai maka wannan zulmin naka a duniya babu wanda ya san ka aikata daga kai da ni to yau ma za su sai maka kai kana raira na zan gafarta maka Allah ya masa gafara wannan farla ta Allah ne kuma wato farla ya fadla minnatu wato farla da minna ya tafi daga Allah tabaraka wa ta'ala mun gode wa Allah tabaraka wa ta'ala Allah ya sanya mu da cikin bayin da wanda zai mutu wannan sutura ranar tashin kiyama shine wa in tudu ma ta amsu wa tudu wa tudu Allah bi illa da rubul ma yasha wa yadu ma yasha wallahu ala kulli shay'in qadir Allah bai iko ne akan kowane abu ina آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير wannan aya ta farko da muka karanta lillahi ma fi samawati wa ma fi lam yurid tudu ma fi anfusihim wa tukuhu lokacin da wannan aya ta sauka sahaba annabi sallallahu alaihi wa sallam gaban annabi sallallahu alaihi wasallam suka ce Allah ya saukar da wata aya wanda ba za ku iya ba an ce mai sallah mai an ce mai azumi mai yi an amma wata aya da take cewa wa yajudu ma fi abukum an taqulu hasibu billah wannan ba za ku iya ba annabi sallallahu alaihi wasallam abu kafe na ce a kuna so ne ku faɗa irin na yahudawa sarina wa asaina sabai suka durkusa gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a mun ce dai sarina wa dana mun jirgin sai Allah tabaraka wa ta'ala ya saukar da wannan aya amana rasulu bima unzila ilayhi wa bil mu'minun wannan aya ta amana rasulu bima unzila ilayhi an ce suna daga cikin tsare da cikin suka ko kuma koyoyo irin abin da za a rikowa yayin da gudun ila ajriya da amana rasulu salawat daga da aljanna aljanna da duk wanda yake la ilaha illallah marra sai kai sai shiga aljanna wannan ake abubuwan suna manzo Allah sallallahu alaihi wasallama Allah ya ba shi su ne a daren Isra'i a sarar madabu aka ba shi salloli guda biyar wanda zai zo mana da su haka nan ko mala'ika jibril da ya masa albishir daga cikin al'ummarsa duk wanda ya mutu baya shirka da Allah zai shiga aljanna sannan kuma aka ba shi wannan aya ta ƙarshen suratul baqara amana rasul manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake da ayoyi guda biyu na ƙarshen suratul baqara wato kaskare daga cikin tafsirin al-arshi wanda Allah ya bani bai ba wani annabi ba wannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake wanda ya karanta wannan ayoyi guda biyu na suratul baqara na ƙarshen baqara amana rasulu sun shaidu ya mun laifi sun shaidu da kake jin tsoron kada same ka a cikin dare ya same ka da kakar da awon rasulu to za a nufe kuma za a kwana lafiya haka nan idan ka karta ta a matsayin kiyamun laili kana da ladan ka kwana ta ba shi ne magana ta sallah yake wanda ya karanta na kafa yawo haka nan idan mutum ya karanta da ya kafa sunance shi ma ko kuma shekaru ko kuma aljanu yawwa amana rasulu da lokacin da sahabbai suka su sa gaban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama suka je sabila wa kana sai Allah tabaraka wa ta'ala su da wannan aya cewa amana rasulu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya imani bima unzila ilayhi min rabbihi da abin da aka saukar masa ya zuwa gare shi daga ubangijinsa wannan aya sura ta bakara ta yi maganar imani da Allah imani da manzannin Allah imani da mala'iku imani da littattafai imani da ranar ishe ta yi maganar sallah ta yi maganar azumi ta yi maganar zakka ta yi maganar hajji ta yi maganar saki ta yi maganar aure ta yi maganar saki ta yi maganar ciniki ta yi maganar riba ta yi maganar bashi ta yi maganar ilahi tsakanin miji da mata ta yi maganar ta yi kisosin annabawa babu abin da bakara ba ta zo da shi ba ka ce bakara kamar takaitaccen wato kamar an takaita alqur'ani ne a suratul baqara sannan kuma aka waye wato wato wato ayi samarai da cikin alqur'ani a cikin suratul baqara an ce a tana dauke da al'amar wato abun dubu na hai dubu hadin dubu umarni dubu da cikin baqara komai yake cikin alqur'ani to yana cikin baqara yanda Allah ya jero da koyar abubuwa gaba ɗaya to yanzu surar ta kare to shi ne sai Allah tabaraka wa ta'ala ya amsa wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da mu'mini cewa amana rasul manzo ya yi imani bima unzila ilayhi min rabbih da abin da aka saukar ya zuwa gare shi min rabbih daga ubangijinsa wal mu'minuna da mu'minai gaba daya kullum dukkan annabi sallallahu alaihi wasallama da al'ummar ta gaba ɗaya mu'minai kowane ɗaya daga cikin su amana billahi ya yi imani da Allah wa mala'ikatihi da littattafan Allah wa kutubihi da littattafan da mala'iku Allah wa kutubihi da littattafan Allah wa rusulihi da manzanninsa la nufarriqu baina ahadin min rusuli ba ma raba tsakanin ɗaya daga cikin manzannin Allah dukkan su mun yi imani da su wa qasamina suka ce kuma wato manzo da mu'minai gaba daya suka ce sabina mun ji abinda Allah tabaraka ta'ala ya umarce mu wa da'ana sannan kuma mun bi abinda Allah tabaraka ta'ala ya mana umarni da shi gufranaka ya Allah muna roƙonka gafararka rabbana ya ubangijinmu wa ilaikal masir makoma kuma ta gare ya Allah tabaraka ta'ala لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تواخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا فانصرنا على القوم الكافرين لا يكلف الله نفسا إلا وسعها Allah tabaraka wa ta'ala baya kallafa wa rai illa wusa sai gwargwadonta ba na abin da za ta iya saboda ka laha ma ka sabar abin da ta aikata na alheri to ladan wannan abin da sakamakonsa na ta ne wa alaiha makka sabar abin da ta tsohon wulta na mummunan aiki laifin da yana kanta ba ma da rabbana ya ubangiji da tuwa illa kada ku sai kada gance mu in nasina in mun da amman mun mantuwa awa kana ko ko kure kana ya ubangiji wala ta min alaina isra kada ka dora nauyi kan mu wanda ba za mu iya ba kama mun da annabi da kabrina kamar yanda ka dora shi a kan wani sai gabani kana ya ubangiji wala haswa minna kada ka dora mana ma tsara da nabi abin da ba iko a gari mu da shi abin da ba za mu ba wabu anna ya Allah ka yi mana rangwame wa gafirna ya Allah ka gafarta mana warhamna ya Allah ka yi mana rahama anta maulena kai ne majibincin lamadu ya ubangiji fansurna ya ubangiji ka taimake mu alal qaumin kafirin akan mutane kafirai a ce lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ake karanta wannan aya duk lokacin da ya zo rabbana Allah ya mana gaba sai Allah ya karfa al karfa al karfa al wato idan mun koma a cikin wannan ka shi ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ke cewa rufi al ummati al khalau wal nisyan wa wasukru alai an dauke al ummata kuskure da mantuwa da abin da aka yi kusuran a kansa sannan can da annabi sallallahu alaihi Allah tabaraka wa ta'ala ya rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhlana ala annabi ya wannan addu'a ta kasban wafu Allah ya roƙa mana rangwame a kansa da mu gaba ɗaya Allah ya ce ya aikata ya roƙa mana gafara Allah ya ce ya aikata ya roƙa mana rahama Allah ya ce ya aikata Allah shi ne majibincin mu Allah ya amsa bansurna ya Allah ka taimake mu al'ummar kebrina ka taimake mu akan mutane kafirai saboda ka rage nasara da ake gani mu'mini suna cikin daɗewa ba ya faru ne akan Allah ne ya ɗora kafirai akan su ba a'a su ne suka tarwatsa suka dage kamar yadda Allah tabaraka wa ta'ala ke cewa wala tanaza'u fa tafshalu fa tadhhabu rihukum kada ku yi jayayya sai ku tarwatsa sai daular ku da ƙarfin ku da su wannan shine ya faru da al'umma ba wai Allah ne tabaraka wa ta'ala ya wato abin ya faru da kanta ne ba daga wajen wajen wajen kafirai ba tunda Allah ya faɗa cikin Al-Qur'ani wa la yaj'alnahu lil للكافرين على المؤمنين سبيلا Allah ba zai cin daga ranar da aka yi nasarar yakin badar Allah ya yi alkawari ba zai dora ba zai ba da dama a kafirai a kan muminai ba idan kaga an samu dama to gini ne ya tsage a dangare ya shiga na سورة آل عمران مدنية وهي الأتى آية بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام الله لا إله إلا هو الحي القيوم بسم الله الرحمن الرحيم سورة آل عمران wannan sura kenan wanda ake ambatan ali imrana ali imrana wato ƴaƴan imrana ƴaƴan imrana ko annabi musa da annabi haruna ko kuma ana nufin imrana baban maryam idan imrana baban maryam ne dai ba na da a cikin surar an yi maganar musa da haruna za a iya kiranta ali imrana wata imrana sannan kuma za a iya maganar imrana baban maryam ita imrana amma da tsakanin umra da ranar shekara dubu ɗaya da ɗari takwas Allah ya ta gara faɗa bismillahir rahmanir rahim wa ta'atan tawqawla aya ya kuba wa da fara da jarana su ne suka zo su cikin wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin akwai manya manyan su mutum goma sha uku ko sha hudu kaza daga cikin akwai manyan su akwai akwai wato malamin su sai wato wato wato wato wato akwai malamin wato jagoran za a dini akwai kuma jagoran su a siyasar su shugaban su ma na a sarautar su sannan kuma wato suka zo wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallama suka zo sai suna jayayya da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akan annabi Isa alaihi salamu magana cewa ai annabi Isa suka ce shi Allah ne ko kuma dan Allah ne ko kuma shi ma Allah ne da kansa ko kuma ko ma da Allah da annabi Isa haka ne salu salatu an annabi Adam sallallahu alaihi wasallama to shi da sai yana cikin jayayya da Allah ta tabbata da wannan aya wannan sura ta Ibrahim ta Ibrahim da kana maka yana magana akan magana akan magana abin da yake da annabi Isa alaihi salam Allamin Allah shine ya san abin da yake ni da wannan kalma alif da lam da mim Allahu amma da لا إله إلا هو الله الله وذاتي الله تبارك وتعالى لا إله إلا هو شيء أبنجد ba wanda ya cancanci a bauta masa da gaskiya sai shi alhayu wanda yake rayayyen sarki wato alhayu rayayyen sarki wanda kowane irin abu ya samu rayuwa faruwa ne da tsayuwa daga Allah tabaraka wa ta'ala ayyubu kuma ubangiji mawadaci ne da zatin sa wanda kuma kowane kansu ya wadata ne cewa ta wadata da Allah ya tabbata ne ubangiji wato sunan Allah al-qayyum nazzala alayka al-kitaba Allah tabaaraka wa ta'ala alayka al-kitaba bil haqqi musaddiqan lima bayna yadayhi wa anzal wa anzal at-taurata wal injil nazzala qablu hudan lin-nas wa anzal al-furqan nazzala alayka al-kitaba ya sassaukar da alkur'ani shi ne littafi a gare ka aya bayan aya wa tsara bil haqqi da gaskiya wanda wannan littafi yana mai gaskatawa da ba bai da dai a cikin gabanin sa na littafin annabawa wannan ubangiji da ya saukar da alkur'ani shi ne hanzarar taurata shi ne ubangiji da ya saukar da taura wani injila da injila min kablu kafin saukar da alkur'ani halin kasacewar taura da injila hudan linnasi shiriya ga mutane wa azan qur'an kuma shi ne saukar da alqur'ani mai rabewa tsakanin ƙarya da gaskiya na إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز إن الذين كفروا بآيات الله حقيقة وين الكافر شيء آيات الله لآية الله تبارك وتعالى لهم عذاب شديد عذاب من ربي لا تفت أجريته والله ودرانا دا zartar da alkawari da narko da da alkawari zai bayyana da Allah tabaraka wa ta'ala ya rama a mujrimai ya fayi ni'ima da rahama a mu'minin Allah aziz Allah shi ne buwayi kan wato mabuwayi ba wani abin da yake cikin zura ko ke tsere ko ke jayarsa zurka kuma wani kiri ma'abucin wato rahato ne sha zaba na إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء إن الله حقيقة الله تبارك وتعالى لا يكفى عليه شيء ولا أبو بايع أولوى لأن تبارك وتعالى لجاء الأمر نعم هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم هو الذي شير أبنجد ليصوركم wanda yake surar ta fil ahadi a cikin ma'aifa kaifa ya sha duk wanda ya so bayan da ya so a surar ta duk mani gudan jini tsoka sannan Allah tabaraka wa ta'ala ya dawara dan adam ya dan ya zama mutum har da Allah shi da yake surar ta ku kaifa ya sha yanda ya la ilaha illa huwa ba wanda ya tantance abota wanda da gaskiya sai al-azizu wanda ke mabuwayi al-hakimu wani wanda ga cikin malaman kufa yana fara a lisan haƙi yana cewa ta zakar da mini fi ga irin cikin tulun fadar wala ta su taswiri ne da kashika fi da hasira ta wa kuma su kan bi fi umumi da kulle ha ta fi ka min ma ta kawo wa ma su sha wata duniyar amra wa alin da annani kusa rubu a kamiru a falu ma'ata yana cewa ya kai ɗan adam ko kai bawa na ka tuna da kyakkyawar aiki na da kai yayin da ka kasance nufa baka zama komai ba kada ka manta da suran ta ka nai suran da kika da ne a cikin ayatun ya ji barka to tun da dai ni ne ne haka a wajen ka ba ka da dabara ba da dabarar ka ba ba da wani karfin ka ba ba tare da neman ka ba ko wata addu'ar ka ba ko wani roƙon ka ba a'a ni ne na kirkire ka nayi ka a cikin ma'aifa na suran ta ka nayi ka to dan na fito da kai wannan duniya to kada ka raurawa kuma su kan bi bi kumuri ta kulliha ka zama mai amincewa da ni a cikin al'amuran ka al'amuran ka gaba daya afika minha da sannu zan isar maka daga al'amuran Allah gaba daya ma ka kawo abin da kake jin tsoro wa ma ka da abin da kake razali a ta abin da kake tsoro ka amince da ni zan isar maka abin da kake so zan fara abin da kake tsoro zan shi yaya wannan dukkan amra sallama ne al'amari ga baiwa kan ka sani ne cewa ni mutum a karna sarrafa hukuncin shi ne a ga halitta kuma a kuma a sha ina da daga dama to ai idan Allah ya yi ka to ba ko ba kai ka shirya kanka ba Allah ya Allah ne ya sanya ka a cikin ma'aifa kana baka sani ba ya da yanka ya bai sa ta a cikin mahaifar ya tubarka ya bai da kai gudan jini ya bai da kai tsokan nama ya ba ka kashi ya ba ka ya busa maka rai ka zauna wata tara ka fito duniya duk wancan da aka yi maka baka shirya komai ba baka roƙa ba aka yi ka aka zo da kai duniya to ai ya kamata an zo da kai duniya kuma yanzu ka girma ka fahimci wani da to kullum ya zama aikin ka shine shuhudul millati wato kallon nuna baiwar Allah wato kallon mamin Allah ilaika wala da ba ba min mamin da ila Allah ba kullum ana son bawa ya dawwama a cikin shuhudul minna wato wato kallon ko halartar ko fahimtar ko zama ba ba rabkana a cikin gane wato kyautar da Allah ya yi maka kullum ka dinga tunanin abin da ya sa ya zo daga wajen Allah zuwa gare ka kada ka dinga tunanin abin da ya fito daga wajen ka zuwa wajen Allah kai kan babu wani abu wanda ya fito daga wajen ka zuwa wajen Allah ibadar ka bai zafe masa na saƙon ka bai zai rike shi saboda ka komin kullum ka dinga kula da Allah ya yi maka sannan kuma ka dinga taƙaita wato tsantsantar da kanka zuwa ga Allah cewa kai fa lallai samuwar gaba gaba ɗaya ɗungurungun ita ce sabo gaba ɗaya domin kai ka baka ma san ta inda za ka bada haƙƙin godiyar da Allah godiyar Allah da ya maka ba saboda kai dai kawai kullum a cikin kure ba in ibada ne ba ka zo da gato kai dai ka yi gurgurar inda ka umarce ka amma kana ganin dai ba zai kai ka ba ibada kuma Allah ya kai sabon ka ba Allah ya kai je ba Allah ya kai saboda haka a cikin gudun mira lau shi da ibnu baba yake ce yadda faɗa a cikin foundation na dalilin galiya yana cewa usulari ishakil al-muqawwamu huwa tuqa wa farahum bil mutim foundation din dalilan shehun mu wanda yake abin daidaita a cikin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wato dalilan shehu tijani muqawwam al-muqawwamu wato huwa tuqa shi ne tsoron Allah da kuma farin ciki da Allah tabaraka wa ta'ala ma'ana wato ganin ko kuma mudawwama a cikin farin ciki da murnar abin da yake zuwa ya daga wajen Allah ya zuwa gare ka alheri da sharri komai ya zai zo daga wajen Allah idan ka ta kamar da shehu yake fara za ka yi da qadar min malikil mulki fa tiyari bi ma yasu wa ma ji madalla wato shuhudul minna shine shine ainihin wato abin da ake zama mu ne zama kuna cikin tsara wannan wal yanzara
والذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ يتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا ولا يستوي إلا أولي الألباب la ilaha illa huwa al-alim hakim ba wanda yake da abauta masa gaskiya sai shi al-azim buwai al-hakim gwani sannan Allah tabaraka ta'ala sai ya tabbata da wannan al-Qur'an wa anzal al-Qur'ana sai yana nuni da al-Qur'an ya kare a bisa abuwa guda biyu kamar wato abin da ana so ne mu kami idan ne a bayyane da kuma mutane wato abin da ba wanda ya san sai Allah tabaraka ta'ala da kuma wayanda Allah ya tabbatar da digadigan su a cikin sanin Allah tabaraka wa ta'ala yace huwa allazi anzala alayka kitaba Allah ne shine wanda ya saukar da littafi a gare ka ya saukar wa da huwa allazi anzala alayka kitaba shine wanda ya saukar da littafi a gare ka minhu ayatun musamatu daga cikin wannan littafi akwai ayoyi waɗanda suke bayyanannu muhukamai wato masu abubuwan wato wato kyautatawa ko su yana nan da hikma a ko a gane wanda umul kitab wannan wato wato mukamatun su ne wato asalin littafi wa ƙoƙaru sannan da wayansu ayoyi kuma muka sabi hatun wayanda suke a wato masu isarwa babu wanda ya san ma'anarsu sai Allah tabaraka wa ta'ala kamar su kalmomin su alif lam mim ko su wasu ayoyi da suke kwatanta suke bayyana da wayansu abubuwa wanda suke kamanta ubangiji da abin تعالى كمان مثال الله كمان مثال يد الله فوق أيديهم الرحمن على استوى كل شيء هالك إلا وجهه وإن أبوها متشابهة بما لم يغبطا تكشي أمروها كما جاءت شودت إذا أكرتوا كما يلتزوا ba ruwanku Allah shi da kansa yake yana da hannu amma dai mu ba mu san hannunsa ba domin idan ka kuskura kace yana da hannu ka surar ta ce zuwa gare ka to ka karanta hasuban da Allah da halitta kai shirka da Allah domin yanzu kai kana da hannu me yasa kake da hannu kana da mutuwa zuwa gare shi to Allah bai da bukata komai wa huwa al-ghani al-hamid to da kai tun da yake yana da hannu shi ya bayyana hannu tun da yake yana da fuska shi ya bayyana fuskarsa tunda yake yana da ido shi ya san irin gidansa tunda yake yana da kafa shi ya san irin kafansa tunda yake haka dai haka dai kuma tunda yake cewa ya daidaito a kan al'arki shi ya san irin daidaito ba ai bai ce maka arrahmanu ala al'arki jalasa ba ba a cewa arrahmanu arrahmanu ya zauna a karatu arrahmanu ala al'arki tawa saboda haka malamai magabata suna cewa an ruha kama ja'at kusurar da ita kamar yadda ta zo fa qira'atuha tafsiruha karanta ta shi tafsir kenan idan an zo irin wayannan ayoyin ma na da tafsiri lokacin da aka fito wajen masallaci duk ayar da ta zo kan wurin in makara ma da jama ya kira ayar yadda aka karanta ta haka ma mana zai karanta ta a zo a wuce نعم نعم نعم في آيات بينات أخرى متشابهات أما الذين في قلوبهم زيغ أما وين ذكرت أكيد في زوجيهم فيتبعون suna bin ma ta sabaha minu abinda yayi tasabuhi a cikin alqur'ani suna bin su suna kokarin fassara shi da kamanta shi da da halitta ya kamata da mun tsiga idan dan ne ina wafi a tawilin shi da kuma neman tawi alhali wa ma ya'lamu tawilahu illa Allah babu wanda ya san tawilin da sai Allah tabaraka wa ta'ala wa kafi kenan saboda haka wa ma ya'lamu tawilahu illa Allah والراسخون في العلم ويندى idan an ce wato wannan ya kare in an ce warasukuna fil ilmi sabuwar mubtada ne warasukuna fil ilmi masu tabbata a cikin ilmi kuwa su suna cewa in sun zo wannan mutatabi suna cewa ya qulu rabbana amanna bihi mu ya ubangiji mun imani da shi kullum min inda rabbina وتوراثكم في العلم وثبت العلم يقول لك آمنا به من إيمان به كل من عند ربنا هو الذي daga ubangijin mu yace mu ba mu san fasara ba ko kuma wa ma ya'lamu tawilahu illa Allah babu wanda ya tawile da sai Allah wallahi kula ta ilmi da waɗanda suke tabbatattu a cikin ilmi ya kuluna suna cewa amanna da mun yi imani da muka sabe kullum min inda rabbina kowanne ya zo daga wajen ubangijin mu amma wa ma yazzakar ba wanda yake tuna haka illa ulul albab sai ba abota kwayan hankali na
ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب
هديتنا باي كافير وحمل ما كبار رهبة جنك يجن لدنك وجنك إنك أنت الوهاب يا أنا ka kai ne mai bayarwa ma da kai ne ubangiji alwahab mai yin baiwa Allah kai mana baiwa da shiriya albaka annabi sallallahu alaihi wasallam hace wannan aya sayyidina abubakar kalima ke rubutu da ita a ƙarshen sallar magariba duk ƙarshen magariba in ya karanta fatiha kafin ya rubutu ya fasa da rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab sannan ya rubutu abdul jilal
ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد ربنا يا أبي إنك حقيقة كيد جاد الناس في عرفت اليوم وتعالى عرف به والنهار والشوع في رانا القيامة إنك عزيز من الله لا يجوز الآية حتى حتى الله وتعالى آية سابعة أنت والناس إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار
إن الذين آمنوا حقيقة إن الذين كفروا حقيقة وين الكافر في الله تبارك وتعالى لن تغني عنهم أموالهم dukiyoyinsu ba za ta wadatar musu da komai da Allah tabaraka wa ta'ala ba ba za ta kwace su ba ba za ta karbe su ba wa ulaika wa yalika hum wa kunna su ne kirare na wuta Allah ya kiyaye كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب
al'adar su ya maka da al'adar fir'auna kamar al'adar mutanen fir'auna wannan zina min qablihi da kuma wayanda suke gabanin mutanen fir'auna ka zabu bi ayatina sun karyata da ayoyin mu aka ga Allah sai Allah ya kama su bi zunubihim da zunubansu wallahu wa'ika Allah shadidul iqabi mai tsananin azaba ne na قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد قل للذين كفروا قل كفدا للذين كفروا ga wanda suka cewa Allah tabaraka wa ta'ala wannan bayanin da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya dawo daga yakin Badar ne yana mai gargarba da nasara da ganima da kuma kurtulonin yaƙi Yahudawa sai suka haɗu a kasuwar Banu Qainuqa wakata annabi ya ce musu ya matar Yahudi ya ku jama'a Yahudawa ku ji tsoron Allah tabaraka wa ta'ala ku musulunta in saboda ku ba kun san cewa ni manzon Allah ne gaskiya kun karanta a littafin ku saboda haka ku imani ku ji tsoron kada Allah ya saukar muku alaba cikin wanda na so wato Qurayshawa ranan bada in yau za ka ce manzo Allah sallallahu ya Muhammadu za ya gurin naka annaka na kisa a gamara ya Muhammadu kada ka kada ka ruku dan ka gamu da wawaye wanda ba san da ba ni yaki ba ka je ka ka kai da su a filin badar ko shi ne za ka zo suka kai kai mana barazana to ka ruku mu maza ne masana yaki ne saboda haka kaga ka ko ka annabi annabi saboda haka da ka da mutane wawaye kuranta wanda bai san yaki ba wallahi idan ka yaƙe mu za ka gane mu ne mutane za ka gane ka haɗe maza idan da zama da wannan aya kun duk da zina kamar ka gaya wa waɗanda suka kafirce wa Allah ka tukula buna da sannu za a yaƙe ku kuma za a yi nasara a kan ku kuma bayan an yi nasara a kan naku ko za a tara ku a kora ku ya zuwa jahannama ita ce shi suka da jihad in an ce jahannama ita ce su suka kuma tayi na
قد كان لكم آية في فئتين التقتا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة وأخرى كافرة ترونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعلة لأولي الأبصار
فجاء من قد كان لكم آية أي يا إشيك آية الحديث أتين الزكاة أتين جماعة أولاد وإذا سكا سكا يفتا سكا يأتي على بدر مؤتئة تقاتل في سبيل الله وتجمع سنة يأتي لأوكا كلمة الله وأخرى كافرة وتفكا جقرية يرونهم من خلال المعايين suna ganin su ninkin guda biyu ra'ayi na ganin su mummai nuna gaga amma sai Allah yana nuna wa kafirai muminan nan guda ɗari uku kamar su ne mutum dubu su kuma muminan su ne ɗari uku da goma sha uku sai suna ganin wayancan kamar su ne ɗari uku ana karanta muminai ana ninka mumina a idanun kafirai suna tsorita mumina kuma ana karanta wayancan a idanunku saboda sulhu ziyara da fatin cikin na wasu yawan kure aha kafira yara da musulai ko tare da musulai ba a yi ayi wallahu yu'ayyidu Allah yana karfafa man ya shahu wanda ya so bi nasari da taimakonsa inna fi zalika haqiqa a cikin wannan la ibratan lura ne wato hakika akwai lura da nuni da kuli lafsar ga ma'abota idan suna na ganewa na
زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الشهر والفضة والخيل والخيل المسومة من العام والحرب ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب zuyina linnasi an kawata wa mutane an so da shi da shiga na bilal majhuli ma'ana zuyina linnasi ko shaidan ya kawata wa mutane ko kuma dai Allah ya kawata mu zuyina linnasi an kawata wa mutane hubbu shawati sai shawace shawace sai aka fara tsiro muhimmi da muhimmi wato wanda ya fi muhimmanci sannan muhimmi sannan muhimmi da bai kai muhimmanci ba zuyina lillahi an fara wa mutane hudu shawati kan shawati a ce minan nisa'i daga mata daga nan wal banina da yayaye wal qanatir al muqaddara da kuma dukiya shine maƙudai a bar maƙudantarwa yana zahabi da azurfa wal shine da dinare wal bisati da azurfa wal kayn musawwamati da dawa kai waɗanda suke abubuwa yiwa alama kuma ko kuma ka ci abubuwan hawa shine dawa kai da abin da ya kama da su wannan tsami da dabbobi na ni'ima wato nau'in dabbobi na ni'ima akuya tunkiya saniya raƙumi wal haqqi da kuma kayan noma zalika wa ila abuwa da aka ila ta nisa'u wal banina wal qanatir al muqaddarati min al zahab wal fiddati wal kalb musawamati wal asal wal haqqi wa ila zalika wa zalika sune mata'u dunya sune fatarka ta duniyar nan gaba daya والله إنه مثل الثواب المعاف حقيقة كوما وأنا ومن أنا أوجدت ذلك الشاور مقوما تبي النبي صلى الله عليه وسلم يتي ما تركت من باليا فاردا أزوينا بذلك يا فاردا ما تاي saboda dukkan wayannan abubuwan gaba daya suna komawa ne zahirin su da suna komawa ne wajen mata ne annabi sallallahu alaihi wa sallam ce ma karatu min ba'di ban bar fitina bayana sai a bar wata cutarwa a mazaje milan nisa'i daga mataye ba sannan shaidan da kansa yana cewa wato wato makami na wanda illa harba ba na kukkulewa da shi su ne mata وقال بعض الراشدين قال مثلا الله ما أيد الشيطان من إنسان قد إلا أتاه min ibalin nisa shaitan ba zai taba ɗaya da ƙauna daga mutum ba da ɗai sai in ya zo wata kowace ƙofa in ya fi ƙarfinsa sai in ya zo masa ta ƙofar mata in ya fi ƙarfin a nan to sai zai bai ƙauna da shi sai da Allah ya ƙara masa ma ya ce ayyuhan nasu la fi'u la fi'u lin nisa'i amran ولا تدعوهن يدبرن امر امر عيش انهن ان تردن وما يردن ارصدن المنى واتينا المالك ودعوتها وجدناهن لا دينهن في كرواتهن ولا وراء لهن إلا شهواتهن اللذة بهم يسيرة والخيرة بهم كثيرة فأما تواليهن ففاجرات وأما تواليهن تواليهن فآهرات وأما المعصومات فيهن فهن المعصومات يتظلمن فهن الزائمات ويتمنعن وهن الغائبات ويسلبن وهن ويعلمن وهن الكاذبات واستعيذوا بالله من شرهن وكونوا على وجل من واستعيذوا بالله من شرارهن وكونوا على وجل من كرار من شرارهن فجعل على الله قال بكر لا يا ايها الناس يا قوم لا تطيعوا للنساء امرا تقولوا الامر ما تاكل كسياكم يا بروري اتلمركم يزبسوا يزاكم بي wala da kulla kada ku bar ku kuma ku shiga muku da'awa ku shiga muku tsarin rayuwa madalla domin su idan ku bar su fa inna hunna to afsatan muka za su tsaka mulki wa asaina malika da kuma sa'a mai mulki shi ne tabaraka wa ta'ala wato afsatan mulka za su tsaka mulki da za su tsaka biyayya da Allah tabaraka ta'ala ba za su saba wa mai mulki sai ke ko ma ya buga musu abin da ke so nau abin da za su haɗa mulki wal za su kai ku kina ba za a gure ba wa absadal malika za su fara mamal abin da aka wato ba sai da malika za su saba wa mai wa janna hunna mun same su ladina da hunna fi karawatihinna ba babu addini a tare da su a kare zakarsu ba su da tsantsani yayin da sha'awar su ta motsa musu jin daɗi da su ɗan kaɗan ne ɗibowa da su ba shi da iyaka mutanen kirkinsu fajirai ne halakakkunsu mazinata ne mana ƴan kirkinsu mazinata ne kiyayayyun masumai daga cikinsu su ne kai wanda ba wato amal ma'asumat ma'azumai a cikinsu ma'unar ma'azumat yadda zannamna suna nuna wa duniya an zalunce su alhali wa hunna zalimatu su ne azzalimai su za su kilo su za su fara kuka wata mallana kuma suna wata mallana suna haruwa suna mane suna jawo da jiki suna nesa da kai alhali wa hunna raji ba su sun fi ka fadalin kan sun fi ka fadalin ka wai halibna suna tsiran kai maka akan gaskiya wa hunnar kazi ba su kuma su ne makayyata ku nemi tsari daga Allah tabaraka wa ta'ala daga shararansu sannan kuma ku kiyaye kanku da kyau daga zaɓuɓɓun ويعبدون لله كل الشهوات an kawa ta mutane son sha'awa ila nisa'i wal banina da yayaye idan mutum ya tashi babu abin da yake so bayan balagarsa sai ya fice yana da mata bayan mata sai yaya idan yaya sun zo kuma ka sai mai wal qana'ir muqaddara gidansa motarsa shagonsa ko ofisinsa dukiya a bar hara daga mai lalata wani subanci daga yaya da ababan da dala wal kaidil musawwamati da kuma dawakai abubuwan alamtarwa ko motoci jifajifai wal asani da kuma gidan gona yana cike da shanu wal hasu da kayan noma to su wannan ka tara su zani masa'ul hayati duniya dan jin daɗi na rayuwar duniya wallahu inda husnul ma'a ka shawar koma ka tabbata wajen Allah tabaraka wa ta'ala na'am
للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري
الأنهار خالدين فيها خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله نصير بالعباد
wai ya ce yana tambaya ne shi ne ya furta wa matarsa ya fice ta saki uku a lafazi da ce na sauki uku wai za ka kure ko saki ɗaya ne malaman musulunci tun daga sanin na umar har dukkan malamai gaba ɗaya da dukkan mazhabobi da malaman hadisi sun tabbatar da cewa wanda ya saki matarsa kashi uku a lafazi ɗaya ta su kashi uku babu wanda ya saba wa malamai sai su da niyya saboda haka ɗan sanadiyya masu ɗan jami'a suke cewa an ka zama matar ka kashi uku ba da saku ba saboda haka tun da shi kaɗai ne ya kare sa cikin malamai kuwa to zai iya yiwa an ka zuci matar ka kashi uku ce ba da saku ba to ka dinga haifar ƴaƴan da ba na aure ba ko sai ka shirya saboda ka in mutum ya saki matarsa saki uku a lafazi ɗaya yake ya sau matarsa ya sauke saki uku to shi ke nan ta ka kudu kudu malam ne da ke dubai wanda da ke dubai ya ya da ya biya na ji na ji su biyan da biyan sai na raya wa shi ta lokacin da ya ba da su zan amma in bai ban mana da wani shi kan ya ji wannan ya kuma ya halatta kuma a ya kuma ya halatta inda abin da yake muka zai fara ko Allah ne kuma kada ka zo da ba amma kuma me zai hana ya ce ya yabe masa da domin wanda ya yabe wa wanda ya kasa biyan bashi wannan mutumin da ya kai zai kasance a ƙarƙashin ba da al'arci ta da babu yi wa da Allah sannan kuma Allah ya tara masu yaje wa mutane ba ya ce kun yaje wa ɗan uwanku ba shi ni ma na yaje muku abin da yake tsanin amma kuma za ka iya cin yaje muku a fili saboda kai ya zama cin biyan ba shi ya zama da nan har in ya tabbata ka ya kan zai da goya karɓar ko ba haka ba wasu biya sai inda da nika in ka kashe sai ka haɗa fuska kamar za ka kai shi kotu shin haka amma da cikin zuciyarka ta ya zai bata ya yi in ya kawo bashin ko dan ba ka saka bashin kuma ma ka kasa yi ai dadin ya zo tsoro saboda haka in ya kawo maka ba ka ba za ka ba na rika na ni ne kin ba ka biya ni ma na da maka amma tun da ka kasa ka ya yi ba naka ne salati ne a gare ka yace idan kai haka yayi maka in ka kara yayi maka alheri yace ya rasulullah na raba ibada sanya salati na gaba ɗaya suka ibada ta ma na mai ita salati a gare ka annabi ya ce zai yafika hammuka wai barzo muka ya isa maka damuwarka ta duniya da lahira kuma za a ga maka maka kuma da ya halatta dukkan ibadinka ka ce ka ba da shi hadaya ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da makwa ya ya faida domin abin da zaka zo manzon Allah dole ka dage ka yi shi yanda Allah yake so ba yanda kake irin wannan nafila ake da muka faɗa ko kuya ba wai menene hukuncin wanda ya sha ruwa bayan an yi salatu ya ji an yi salatu da kansa ya ɗiba ya sha ruwa ba da wani hukunci yana da kafara a kansa da biyan azumi zai biya shi kuma zai yi kafara بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اللهم انا نسالك الهدى والشفاء والعفاف والغنى اللهم اغفر لنا وارحمنا واجنا وانصرنا واجنا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والهادي الى صراط المستقيم وعلى اله وصحبه وسلم وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والحمد لله رب العالمين